لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب وربابي دكي مغانا كان إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka darajar waɗansu mutane da alkur'ani waɗansu kuma su kaskantar da kansu saboda rashin kulawa da alkur'ani an fahimta? ala akhbarana alhakamu ibnu nafi'in an shu'aib bin abi hamza an az-zuhri qala haddathani amiru ibn wasila anna nafi' ibn abdul harith لقي عمر بن الخطاب بقصفانا نافع بن عبد الحارث يهد سيدنا عمر بن قصفان وكان عمر استعمله على أهل مكة shi ko umar shi ne ya sa shi ya zama gwamna a makka ko ya zama gwamna a makka ko kuwa shi ke rike da makka fasallama ala umar sai gaisa da sayyidina umar radiyallahu anhu fa qala lahu umar sai sayyidina umar ya ce man istakhlafta ala ahli alwaji da zaka zo zaka yi tafi wa kamai wa ka ajsa wa kasa ya kula da su mutanen makka biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram wa ka inda aka nada da gwamnati din da zaka yi tafiya wa ka dora musu fa qala nafi'un shi nafi yace istakhlaftu alaihim ibn abza yace ibn abza nan dora musu wani bawan Allah kenan fa qala umar ومن ابن أبزة وأنين ابن أبزة قال مولى من موالينا قال مولى من موالينا فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى كذا أمس كدور أمس مولى فقال سيدتي يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائد wannan ‘yantaccen bawa inda na ɗora musu makarancin alkur'ani ne kuma malamin faradi ne fara'ib ne rabon gado ya san rabon gado ya kawo hujja kenan ya kawo hujja kenan duk za ga hukunci umar ya karbi wannan hujjan fa qala umar shi sayyidina umar ce amma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman ويضأ به آخرين محل الشاهد كنوكو mana mutum ya zama ya san alkur'ani yana da ilimin fikihu ya san fara'id ko ya san menene matsalolin fikihu shine za a nada shine za a eh shi za a dora in ya ka dora wayanda ban san addini ba ya za a tafi da abin wahala za a tafi ba za a taba tafiya mai ce ba a karkace za a tafiya to shi yasa kowa sai ya sha wahala kowa sai ya dandana kudarsa amma don a samu kudi a yi mulki a yi menene duk za a iya yi amma a cin ma nasara ƙarya ake yi ba zai taba yiwuwa ba ba zai taba yiwuwa ba haka ne ko ba haka ba ne da ja eh an gani jiki magari haka aka ce kai ka gani ne kaji a jika babu fadli manista ma'ilal ƙur'an babin da ke bayanin daraja da falalan da ke cikin wanda ya shaurari alƙur'ani akwai mai karatun alƙur'ani akwai mai shauraron alƙur'ani za ga bambanci tsakaninsu قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد عن خالد بن معدان قال يتي إن الذي يقرأ القرآن له أجر وعندك قراءة القرآن هنا لا لا لا وإن الذي يستمع له أجر له أجران وعندك شورارا سكمين على لا دابيو haka ne me yasa haka eh قال حدثنا رزيد بن عبد الله بن حميد حميد أو حميد عن عبد الرزاق عن جريج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أبلاد عباس حبر الأمة يتي man istama'a ila ayatin min kitabillahi kanat lahu nuran duk wanda ya shaurari aya cikin alqur'anin Allah wannan zai zama mishi haske a cikin rayuwarsa babu fadli man yaqra'u alqur'ana wa yashtaddu alayhi babin da ke bayanin falalan wanda yake wani ya iya karatu alqur'ani ya zama mahir yana karatu ba wani kuma sai ya tada baki sai ya tada baki yana da wahala yana mishi wahala to me bambanci tsakanin su qala akhbarana muslimu ibnu ibrahima qala haddathana hisham wa hammam qala haddathana qatada an zurarata ibn an zurarata ibn awfa an sa'd ibn hisham an aisha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi wanda ke karatun alkur'ani ya gwanance ya kware a cikin alkur'ani fa huwa ma as-safaratil kiramil barara ina can shi da as-safaratil kiramil barara wallazi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu alayhi wanda yake karantawa yana tada baki da kyar falahu ajrani yana da lada biyu to wanne ne yafi daraja kenan مع السفرة الكرام البررة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد هو ابن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن وهب الذم... الزماري قال من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وند الله يباش قرآن يزمو ينا كرنتا ودري درانا وعمل بما فيه يي أيكي دا بندك يتشكي ومات على الطاعة يموت أكم بين الله بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام الله زي تاشيه ترد السفرة والأحكام من هم السفرة ومن هم الأحكام قال سعيد السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء قال ومن كان حريصا وهو يتفلت منه wanda ke son karatun kuma gashi yana so amma abin yakan kwace masa shi ya tada baki wa huwa la yad'uhu amma duk da shi baya dainawa utiya ajrahu marratayn sai a bashi ladan sa guda biyu ladan karantawa da ladan fama da yake wa man kana alaihi harisan wa huwa yatafallatu minhu wa mata ala ala wa huwa min ashrafihim wa man kana alai harisa wanda ke son yake kwadayin abin yana son haka sa'an nan kuma yakan kwace ya dawo ya ce fa huwa min ashrafihim yana cikin manya manyan su wa fuddilu ala nasi an fifita su akan mutane kama fuddilat nusur ala sa'ir tuyur an-nusur jam'u nasar wa sun su kenan eh wa kama fuddilat mar مرجة مرجة خضراء على ما حولها من البقاء كما يندى aka fifita waje mai yabanya kore da sama da inda ba shi da wannan darajar fa idza kana yawm alqiyamati fa idza kana yawm alqiyamati in aka wayi gari ran tashin alqiyama qila sai a ce aina allazina kanu yatluna kitabi ina masu karanta ina masu karanta littafina lam yulhihim ittiba'ul an'am ba su shagala da neman kudi ba ba su shagala da wani abu ba ba su shagala da duniya ba ba su shagala da siyasa ba ba su shagala da komai ba sai littafin Allah ina suke fayuta alhulda sai a ba su dawwama wannan ima da ni'imomi fa in kana abawahu mata ala ta'a wannan yaron da ya karatu in iyayensa sun mutu akan bin Allah ju'ila ala ru'usihima tajul mulki sai su ga an kawo wata daraja an ba su kambi na mulki fa ya kula ni sai su ce rabbana ma balagat hadha a'maluna ya Allah ai ayyukan da muka kai ba su kai mu samu wannan darajar ba fa ya kulu bala inna ibnakuma kana yatlu kitabi dan ku yana karanta alqur'ani na ƴaƴan ku almajirai ne suna karatun alqur'ani shi yasa kuka samu wannan darajar to sai a gyara tsangayu kenan ko a rufe a gyara tsangayu kenan ko a rufe a taimaka musu a taimaka ba ma taimakawa bane ba fa abin da yake wajibi ba wai taimakawa bane in ka ji an ce ka taimaka kai gwamna ko sarki ko gwamna abinda zaka cire a cikin ajihunka da kai sana'a kai kasuwanci kai nawa ka samu to shine za a ce ka taimaka ka bada zakka ka taimaka amma wannan dukiya ce ta kasa aka baka don kai wannan aiki kuma sai an roke ka in kai ka taimaka ma mutane kenan kana yi ne don kai ma ka tsira wajen Allah abin da yake zaka wajibi kai don ka tsira wajen Allah amma sai matsalar ta zo kuma ta zamo daban babu fadli fatihatul kitabi babin da yazo na bayanin fadarin da ke cikin fatihatul kitabi alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم يتي في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء فاتحة الكتاب شفاء من كل داء to ya za a yi sai a karanta a yi tawaida a karanta a yi rukuya an fahimta za ka yi karanta a yi rukuya za ka yi karanta ka shafa jikinka za ka yi karanta a cikin ruwa a shafo a shafo an fahimta eh eh ba tofawa ake yi ba karantawa ake yi a ci sai yanzu ba rigima ko ko akwai rigima eh ba rigima ko na ce shifa'un min kulli da'in mecece hujja da zai sa a karanta a cikin ruwa mecece hujjan da ta hana ba haka bane ba in yace mecece hujjar da za ta sa karanta cikin ruwa a sha ko a shafa sai ka ce wace hujjar ta hana balle a nemi hujjar da ta halatta ba haka bane ba so lokacin da za a yi magana ba a la'akari da menene abinda dai aka abinda ake so a fada shine ake fada to amma la'akari ake yi ana ana son fiqhu a cikin addini an gane an fahimta malan kai liman na karatu kai ma kana karatu na ce ai haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a ai an ce idza ka mana ai an ce liman na karatu kai shuru ba haka bane ba na ce lokacin ina jin liman na karatu kuna du'aul istiftah ba haka bane ba kuma aka ce karka karanta komai sai fatiha malike da suka ce ai ba za a karanta ba ina jin liman na karatu fatiha suna karanta istiftah ba su gama ba tukun me yasa ba su yi la'akari da cewa yana cikin abin da aka hana ka karanta ba fatiha kuwa ce ka karanta malamai ne suka kari juna ilimi saboda a ayar da zuwa ba akwai juz'ul qira'at khalfal imam ba da yi tahqiqin shekaru 40 ko da nawa kuma an buga ba sai da aka sha wahala aka ba mu aiki akai duk jami'ar islamiyya an zo hutu lokacin ana samun wata uku ayi hutu aka ce gashi juz'ul qira'at juz'ul qira'a khalfal imam na imam al-bukhari ayi tahqiqin shi da takhrijin shi aka buga aka buga wani yaro amir dan iraq ne wala dan iraq aka yi juyin duniyar nan duk wani rawi guda daya aka rasa yadda za a same shi duk littafin duniyar nan zaka nema ba za ka same shi eh littafin kuma yana ciki saboda me saboda sai an koya maka yadda za ka yi bincike din albahas ilmi research ya ake bincike a san inda abu yake eh aka buga kowa aka tambaya ce wallahi nubaitun rawi an rasa ganin shi balle a ce sahi adili ne ko ba adili ba ne eh amir ke wata rana mun taso ko la'asar ne ko a zahar mun taso na ce ya amir ta'al ce nubait ga inda za ka same shi cikin tarihi bagadada an karanta tarihi bagadada su ba samu ba kuma yana ciki na ce je ga tarihi bagadada akwai tarjaman nubaitin rawi yana duba ya gani to lokacin kuma an riga ai nisa ai an riga kamar na riga na gama nawa ma na bayar ai sai ka dage da karatu kuma sai an koya ma shekara takwas na ina koyon wannan abubuwa cikin library Sheikh Ahmad Al-Ansari duk Madina ba mai library irin nashi kuma duk Sharq Al-Awsat kowa ke rubutu kan hadis kan aqida sai ya zo wannan library shekara takwas shekara takwas to juzul qira'a khalf al-imam sai ka hadu da mutane su nuna maka ga yadda al'amura suke tafiya ba ba yadda kake so ba ba yadda kake so ba matsaloli mun gama da su shekaru arba'in baya mun yi tahkiki mun gama da su mai mene da menene yanzu wa'in suke zuwa suna ganin rabi ko su fahimci kuskure ko su fahimci rabi sai kaga an zo cikin ana ta maganganu ana ta maganganu ana ta maganganu to waɗanda suka ce kar a karanta fatiha din malikiya da ba za a karanta fatiha ba ina jin malikiya suna karanta du'a'ul istiftah liman na karatun fatiha wannan kuma fa eh ah ina malikiya قال حدثنا بشر ابن عمر بن الزهراني قال حدثنا شوبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد عن أبي سعيد من المعلى الأنصاري قال الشيخ عبد العزيز بن باز ياي ياي رقية ya karanta addu'o'i ya karanta fatiha su uku ya karanta addu'o'i da yake karantawa ruqya shar'iyya duk zaka ce mishi me ce me na ji shi ya karanta fatiha su uku to sai ka ce me dalili sai ka ce me dalili aka ce na ba sa da ruqya ti malam ya ba laifi da ruqya matukan ba shirka ba matukan ba shirka an fahimta yanzu kuma ya kiran sallah ya tada ikama kuma ya limanci ya sallah shi kadai ga ma ilaha illa Allah ji kanshi da gafara qala marra bi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace manzo Allah ya shige ta waje na sai yace alam yaqul Allah azza wa jalla Allah bai ce ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون با الله يفعل هكذا قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد بذاك سورة فدا مك أعظم سورة سورة من جرمة أتكن القرآن بك في النفتبة فلما أراد أن يخرج قال الحمد لله رب العالمين الفاتحة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم to aya ta ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani istajibu lillahi walin rasuli iza da'akum lima yuhyikum istajibu ina mana istajibu mana kana sallah sai manzo Allah kira ka yawa ne sai ka yaya sai ka sallame sallah sai ka amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum idza da'akum ya san kana sallah yace wane sai ka amsa kiran wa'lamu ku sani anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun sai ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba haka bane ba to daga nan sai kisa jureju ta kisa jureju cikin buhari ko ina aka so biyu ana karanta shi ko jureju wani bawan Allah ne ba abin da ya sani sai bautar Allah yana sama kan hasumiyar shi ba ruwan shi da me ake yi kasuwanci ake yi siyasa ake yi shi ba abin da yake gaban shi sai bautar Allah ana samun su da ka gan shi rahibi ne yana sama ne in magaruba ta yi kaga an kunna fitila yana bautawa Allah ne ba shi ba abin da ke gaban shi على حد قول امرئ القيس تضيء الظلام بالعشاء كأنه كأنه منارة ممسي راهبا متبتل أنا حسكك وجنس سيك ويتنا حسكك ده kaman inda rahibi ne yake zaune yana ibada da lokacin duhu ya kai sai a kunna fitila yana haske to wannan rahibin yana bauta Allah sai mahaifiyarsa ta zo tana tana kira ta kira shi tana kiran shi ce ya Allah ga sallata ga uwata bata san abin da yake ciki bane bata san yana sallah bane ba an fahimta to ya kamata ya fahimci cewa bata san yana sallah ba sai ce ya rab sallata uwata wanne ne zan ji sai ci gaba da sallah kashe gari ta sake zuwa sau uku tana zuwa tana yi gaba ta ji shuru sai ta ce insha Allah ya rab Allah kada Juraij ya mutu sai yayi arba da karuwa abinda uwarsa mahaifiyarsa ta faɗa ki ita ta haife shi yana da haƙƙi a kan shi ta fi ka son shi ba haka bane ba ta fi ka son shi ta fi ka tausaya masa ta fi ka komai game da shi don a nuna ma darajar iyaye darajar uwa darajar uwa kana ganin ta yi fushi da yawa da kuma Allah ya karbi addu'ar ta da ta faɗa ta Allah ce ke igbo sai ta ce jureju ba za ka mutu ba sai ka yi arba da karuwa me zai hada jureju da karuwa yana sama yana ibada ba shi kasa ma yana can sama yana ibada ba zai sauko ba ba balle a ce ya hadu da mutum ya yi kirki ko ko karuwa ko wane da menene to wata karuwa ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi bai shaurare ta ba sai ta kulla mishi sharri ta ce za ka gani in ka san wata ba ka san wata ba ai in ka san wani sharri ba ka san wani sharri sai ta je tamar wani makiyayi ya mata ciki da ta haihu kashi gari sai ta zo da ɗawa ya miki wannan ya ce juraiji ne sai ta nuna juraiji shi ya yi wannan to mutane duk sa'an da suke abu mara kyau kai ka kauce ba ka yi to duk za su ɗau zafi game da kai ya aka yi kai kafi karfin shedan su ba su kafin shi ta hai ba ku kenan ba gashi nan ya ce shi ne juraidu shi ne mai ibada su ne masu gemi masu gajeren wando masu kaza kaza kaza kaza kaza ana ta rusa masa gida bai sa abin da ake ciki ba sai leko lafiya mai yake faruwa sauko za ka ga abin da yake faruwa sauko za ka ga abin da yake faruwa maza maza sai sauko me ya faru aka ce gashi nan gashi ta ce kai kai mata ciki ta haifi dan jinjiri ta ce kai kai mata ciki ta haifi wannan dan jinjiri yace to na san asalin wannan magana kar a cikin komai a kai ni wajen hajiya mana a kai ni wajen mahaifiyata abinda nake so kenan kawai albarban da za ku yi min kenan aka kama hanya aka je wajen mahaifiyarsa ya ce mama ki addu'a Allah ya karba ki kuma sake yin addu'a Allah ya warware wannan sai ta yi mishi addu'a ya ce an gama ni na gama mahaifiyata ce ta yi min addu'a Allah ya karba Allah ya jarrabe ni da wannan kuma ga ta min addu'a Allah ya yi kuma ya tabbatar da Allah ya yi ce mu tafi aka koma wajen karuwa da ɗanta da ta haifa jiya ya aka yi sai ta ba shi ya babus mana abuka ya kai ɗan jinjiri waye ubanka sai ce ra'i an ra'i makiyayi na bar ku lafiya sai kama hanya za shi ka dawo ya zama waliyi kuma ka dawo za mu gina ma gidanka da zinariya za mu gina a'a ce abinda kuka rusa na cabi na laka din shi za ku mayar ba da bukatar gidan zinariya ya koma ya je na ibadarsa ku je ku zauna ku je lafiya ku yi tafiya ku sauka lafiya to shine ake kafa hujja da cewa dole a yi ma iyaye biyayya mahaifiyarka karka yi wasa da ita kai mata biyayya ka girmama ta ka yi mata kaza kaza kaza wannan ibada yake yi ba haka ba ibada yake yi ba ta zo ta kira shi bata san yana sallah bane bata san ibada yake cha take bai damu da ita bane shine sai ta faɗi wannan kalma yayi arba da karo ko bai yi ba yayi ko bai yi ba abinda ya tsana kenan amma ya cutar da shi ya cutu Allah ya kare shi darajar ta karu waye sababin darajar ta karu mahaifiyarsa mahaifiyarsa yasa ba a wasa da iyaye fa uwarka kowace ce ka ganta ba ta yi karatu ba ba ta yi komai ba ga ta rangi ne wallahi sai ka girmama ta amma ka za ka shiga matsala za ka samu matsala babba ba za ka taba jin nasara cikin rayuwa ba ba za ka taba cin nasara a cikin rayuwa قال حدثنا محمد, حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي الصب المثاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل والزبور والقرآن مثلها فاتحة الكتاب كنا يعني أم القرآن وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أؤتيت وند أكباني قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المخبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني باب في فضل سورة البقرة باب النزول بيان فلدا في سورة البقرة قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فتر أو فتر إيه؟ فتر عن أبي إسحاق عن أبي عن أبي الأهوس عن عبد الله قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله درات دجنا لا كرت سورة البقرة الشيطان شيء قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدا عن خالد بن معدان قال سورة البقرة تعلمها بركة كويون سورة البقرة أكوي البركة أتي وتركها حسرة كما رشن كويا رشن كرن سورة البقرة حسارة أتي ولا تستطيعها البطلة مكي وتابا ذاس إيابا وهي فسطاط القرآن شيما القرآن كنا وجه الدوس أي وجه مكيونا القرآن قال حدثنا عمرو بن حاسم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي الأهوس عن عبد الله أنه قال inna li kulli shay'in sanama komai na da tozo wa inna sanama alqur'ani suratul baqara wa inna li kulli shay'in lubaban al-lubabu al-khalis komai na da tataccen abu a cikin sa wa inna lubab alqur'ani al-mufassali al-mufassali min min as-suwar qala abu muhammadin al-lubabu al-khalis qala hadathana isma'il ibn aban am muhammad ibn talha an zaid an zubaydin عن عبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة wanda ya karanta suratul bakara a cikin aljanna za a yi mishi kambi na daraja cikin aljanna za a saka mishi abin nan min daraja qala hadathana abu nu'aymin qala hadathana shuba an salamata bin kuhailin an abil ahwas qala qala abdullahi inna ash-shaytana إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج منه إن شيخنا إذا أنا كرنت سورة البقرة أجد سيحتا وزي زونا ونجد باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي فلن فرق سورة البقرة بدرجة فلن آية الكرسي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أيفؤ ابن عبد ابن عبد الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن أعظم وتسورة تسكي سورة القرآن في جرما قال قل هو الله أحد الإخلاص قل هو الله أحد قال فأي آية في القرآن أعظم وتآية تفي جرما قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك wace aya kake son ta same ka kai da al'ummanka ku samu kai da al'ummanka qala khatimatu surati al-baqara fa innaha min khaza'in rahmatillah karshen surati al-baqara daga cikin taskar Allah aka fito da ita min tahti arshihi karkashin arshin Allah a'taha hadhihi al-umma aka ba wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا استمل إلا اشتملت عليه دون الخير من الدنيا والآخرة تاكل تاكل شيء تاسن جنات كنتا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن ونجد صحابي يا حدود الجني فصارعه فصرعه الإنسي سيدم بيفت هذا الشيء دم بيد الشيء سيكاد الشيء من أدم إن يكاش يكاد الجني فقال له الإنسي إني لا أراك ضئيلا dan adam din da ya kada aljanna ce na ganka raunan ne baka da karfin komai shakitin ka anna zurai ataika zurai ata kalbi kaman zama sun ka kaman na na kare baka da komai bai da me haka faka zaka antum ashara jin haka dukkan ku aljanu kuke ne am anta min bainihim kazalika ko kai dai kadai ke da wannan sifa na rauni da lalaci da menene da menene qala la wallahi inni minhum la dali'un yace a wallahi ni mai karfi ne a cikin su walakin awidni thaniya amma mu sake dambe da kai in karin jaye ne zan baka sirrin da ke cikin ku kai baka sani ba fa in saratani allamtuka shay'an yanfa'uka fa'awatuhu fasara'ahu fa'awadahu fasara'ahu sai suka yi sai dan adam kuma ya kada aljani din ya fi karfin sa ya rinjaye shi qala hati allimni yace to gashi sharadin da kai in na rinjaye ka zaka sanar da ni yanzu ka sanar da ni qala na'am qala taqra'u Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kana karanta wannan aya qala na'am yace i qala fa innaka la taqra'uha fi baitin illa kharaja minhu ash-shaytan yace duk gidan da aka karanta ayatul kursi shaytan gudu yake a gidan lahu khabajun ka khabajil himari thumma la yadkhuluhu hatta yusbiha yin fita yana warin rakumi yana da karar rakumi ba zai sake dawowa annan jaki ba zai sake dawowa ba gida har gari ya waye قال أبو محمد الضئيل الدقيق والشخيد المهزول والضليع جيد الأضلاع والخبج الريه شيء قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبانا أبو, أبو, أبو العميس عن الشعبي قال قال عبد الله من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة دون ذكرت آية قوم أشكي سورة البقرة أشكي دري لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح وأن دري شيطان سيقول بزيش بيننا أشكي زيفتا أربعا من أولها آية هدو فرق وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثا خواتيمها أولها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سألنا سيأتي آمن رسولك وإن ندك أنا فدا فنن آية الكرسي أي جدا زي شيطان زي فتا أي جدا ألوك تشند جدا سكي سبتتتو سرككو كينا أم فهمت أما إذا كي كذكا كغيتو شيطان كأجيش جدا in ya fita ma za ka gayyato shi in aya ta fitar da shi ma za ka gayyato shi babbar matsalar da kowa ya kasa magance ta duk sa'an da za ka shiga ban ɗaki ka yi alwala mai kake cewa allahumma inni a ozu bika min alhubusi wal khaba'is wai mai kenan eh to sai ka zo ɗakin baccinka ka bude ban ɗaki a ciki ba haka bane ba ba haka bane ba mana kayan musu daba a wajen kenan ya zama fitina ya zama fitina a falon ka kamo da ban daki a dakin bancinka akwai saboda ka ji sauki komai daga neman sauki ake farawa cikin wahala waye baya fama da wannan wahala yanzu kana tashi daga baccin daga ɗakinka kana tashi a cikin ɗakinka ba sai ka fita ba za ka bude kofar me sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith kuma kai ka kawo shi kuma kana ce ma Allah kana neman tsari kaman yadda kake karatu Fatiha ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kullun su goma sha bakwai zaka yi alkawari tsakaninka da Allah kana gamawa kuma sai ka je ka shiga da nasara ya za a magance wayannan masalolin قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي عن ابن مسعود قال من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتان بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان وأني كرت وأن شيد إيالس شيطان بزي كسنشي سبا شيطان بزي كسنشي سبا أما إن سكا جي سكا أوكوش دكان سفا ai ba zai zo za ta yi za su kawo shi za su kawo shi ba da kanka za ka bude talabijin ba ka kama tashar da ake shedanci ba ba haka bane ba sai dai ka kashe sai dai za ka bude maka ta jin karatun alkur'ani waye zai iya yin wannan karfin hali ba za ka ji daɗi ba sai ga abin da ranka ke so to da abin da ranka ke so ba shi ke kawo halaka ba wala shay'un yakrahuhu wala yuqra'an wala yuqra wala yuqra'ana ala majnunin illa afaka ya karanta ma haukaci sai samu lafiya قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة yace ban taba tsammanin akwai wani mai hankali da zai kwanta bai wannan karatu ba duk mai hankali zai wannan karatu wa innahunna lamin kanzin tahtal arshi wa'annan ayoyin daga taska aka ɗauko su karkashin al'arshi saboda tsadansu da muhimmancinsu قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي الأهوس عن أبي سنان عن المغيرة بن صبيع وكان من أصحاب عبد الله قال من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه wanda ya karanta ayoyi guda goma cikin suratul bakara in zai kwanta ya bacci lam yansa alqur'ana ba zai manta da alqur'ani ba arba'u ayatin min awwaliha ayoyi guda hudu farkunta wa ayatul kursiyu da ayatul kursiyu وآيتان بعدها دا آية يقول بي باينتا وثلاث من آخرها دا آية أكما كرشنس قال إسحاق لم ينس ما قد حفظه ما زي من تابن دي هذا الشيبة قال أبو محمد منهم من يقول المغيرة ابن سبيء قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي معاوية هو محمد ابن خازم عن عبد الرحمن بن أبي بكر البليكي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وفاتحة حاميم المؤمن إلى قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذكر التوئن سورة الغافر لم ير شيئا يكرهه hatta yumsiya in ya karanta da safe ba zai ga abinda ba abinda zai tare mishi hankali ba har ya yammata in ya karanta da yamma kuma har gariwa ba zai gani ba wa man qara'a hina yumsi lam yara shay'an yakrahu hatta yusbiha qala hadathana affan qala hadathana hammad bin salama qala anba'ana ash'as ibn abd alrahman aljarmi an abi qilaba an abi al-ash'as as-sana'ani an an-nu'man bin bashir anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي آمن الله يربط يا ربط القرآن كافية هلك هلك تسول شكرا دبو بيو فأنزل منه آيتين أتكن ونن اللتاف سيسو كد آية يقدابيو ختم بها سورة البقرة دسوية سورة البقرة ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان duk sa'an da karanta su a gida kwana uku shedan ba zai ba zai kusanci gidan ba ba sai dai in su za su je su jawo shi ko qala hadathana sa'id ibn amir an shu'ba an mansur an ibrahima an abd alrahman ibn yazid an abi mas'ud an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-ayatayn al-akhiratayn min surati al-baqara fi laylatin kafatahu wanda ya karanta su sun ishe shi aka ce sun ishe shi mai qiyamul laili ko sun wadatar sun menene menene ma'ana Allah zai bashi albarka mai yawa Allah zai kare shi qala hadathana abu asim qala hadathana ubaydullah ibn abi ziyad an sharib bin haushab an asma bint yazid qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ismullahil a'zam fi hatayn al-ayatayn cikin waɗannan ayoyi ne guda biyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid suratul baqara yace ciki ake samun ismullahil a'zam قال حدثنا مجاهد وهو ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية معاوية ابن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أوتيتهما من كنزه الذي تحت العرش yace Allah ya cika suratul bakara da ayoyi guda biyu da aka bani su daga taskar Allah karkashin al'arshi fata'allamuhunna ku koye su wa'allimuhunna nisa'akum ku karantar da matanku fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'a'un fa innahuma salatun sallah ce addu'a ce wa qur'anu alqur'ani ce qira'a ce wa du'a'un kuma addu'a ce sai kowa ya karanta da matarsa kenan ko in ta yi islamiyya kai ba kai ba sai ta karantar da kai kenan babun fi fadli suratul baqara wa ali imrana babin da yazo na bayanin falalan suratul baqara da surati ali imrana قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير هو ابن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال يتي كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ina zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ji manzon Allah yana fadar cewa ta'allamu suratul baqara fa inna akhadhaha barakatu ku koyi suratul baqara ai koyon suratul baqara albarka ce wa tarkuha hasra barin shi kuma bakin ciki ne da khasara wa la yastati'uha albatala makiyata malalata ba za su iya ba thumma sakata sa'atan thumma qala sai shiru kuma zuwa can sai ce تعلموا سورة البقرة وآل, وآل إمران فإنهما زهراوان فإنهما سوى رسول زهراوان ما حسكين وإنهما تذلان صاحبهما يوم القيامة su kuma za su zo su yi ma wanda ke karanta su su yi mashi inuwa ranar tashi alkiyama samansa su yi masa inuwa ka annahuma gama matani ka ce girgije ne guda biyu au ga ya bayatani au firqani ko ka ce abu ne guda biyu suka yi aka shirya saman suka yi mishi inuwa min tsayirin sawafin ka ce tsuntsaye ne masu wanda suka yi sahu suna tafiya suka rikabu biyu suka yi musu inuwa wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawm alqiyamati hina yashaqqu anhu alqabru yace in ranar in aka tashi ranar aka tashi alkiyama aka bude kabari kowa ya fito to me alqur'ani zai hadu da alqur'ani zai hadu da wanda ke karanta shi kan rajul shahib fa yaqulu law ka ce mutun ne wanda yake ramamme da ya rame saboda yunwa ko talauci ko wani abu ya sa ya tagayyara ne hal ta'rifuni shi alqur'ani ce ka san ni fa yaqulu ma a'rifuka sai ce ai ban san ka ba فيقول أنا صاحبك نيني صاحبك القرآن القرآن الذي أزمعتك من ال... في الهواجر نيني أبوكينك دنهناك شن أبنتي دنهناك كوشي درانا وأسحرت ليلتك نهناك هوتا وكما أتكين دري ذاك تكراتون القرآن وإن كل تاجر من وراء تجارته duk wani attajiri ko ɗan kasuwa akwai abin da yake nema a cikin wannan kasuwancinsa da attajir da menene kasuwancinsa wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijaratin kai kuma yau zaka samu alkhairi mai dimbin yawa fayuta al-mulka bi yaminihi sai a bashi mulki wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulkin wannan lokaci aka ce ya fi duk wani mulki da kansa mafi karanci abin da aka ce ya fi mulkin duniya duka baki daya bi yaminihi wal khulda bi shimalihi sai a bashi kuma dawwama a kawo mulki a danka hannun dama a kawo dawwama a danka hannun hagu to duk mai mulki da mai kudi abin da ke wahal da shi kenan babu dawwama ga mulki ga kudi yana tunanin mai yiwa gobe ya mutu gashi ya tara dukiya ya za a yi za a yi mai hisabi to ya gashi yana da mulki yana abin da yake so yana abin da ya ga dama sai gaban shi fari to wata rana zai zo ba mulkin nan don wani ke kan mulkin ya zo kan shi lauda matli ghairika ma wasalat ilaika da tana dawwama da wanda ya hau farko bai sauka ba balle kai ma ka zo kawo shi yasa dole zaka bar wannan kujeran wannan takaicin kadai ya isa ya gurbata mishi duk dadin da ke cikin mulki wa yudau ala ra'sihi tajul waqari asa mishi kam kambin abin nan girma da daraja da girmamawa wa yuksa walida walidahu kullataini iyayensu kuma shi a sa musu kwalliya tufa mai daraja da ke nuna cewa suna da daraja su daban ne a yau la yi kawwamu lahuma a duniya faya kula ni bima kusi da haza shi me muka yi aka ba mu wannan darajar ne fayu kalu lahuma sai a ce musu bi akhzi waladikuma alqur'ana saboda ɗanku yana karatun alqur'ani yana karatun allo yana karatun alkur'ani bai shagala da da harkar duniya boko da mene da menene yana yi don ya samu rayu amma hankalin shi yana kan alkur'ani din bai raina tsangaya ba bai raina inda ake karatun alkur'ani ba dan da ya je almajirin da ya je karatun alkur'ani ya iyaye yadda ya kamata iyayensa ma za su ci albarkacin shi to wace riba za ku ce kuka ce a rusa su a kwashe su a je a zuba za ku kwashe su ne ku je ku zuba su a cikin South Africa za ku kwashe su ne ku je ku zuba teku ruwa ya tafi da su yadda kake da hakki kai mai mulki ko mai wane ne da kai yadda kake da hakki a cikin arzikin kasarka wallahi su ma haka suke da hakki a cikin arzikin kasar rashin adalcin ku yasa suka samu kansu cikin wannan hali ba wanda ke so ya samu kansu cikin wannan hali an fahimta mai ai mu ba za mu iya ba iyayensu suna kauye sai dai su yawan aure su yi mene a ba aure aka aka haife ka ba wanda suka samu kudi an ba su bashi sai farko ya je ya aure wanda ya je ya aure ba ya rage matsala ba ne a cikin kasan ba bai rage matsala ba ya rage ko bai rage ba ba haka ba ne ba in za a yi magana ya kamata a rinka fahimtar me ake faɗa ba tashi ya daga Kano ko daga Najeriya ya je wata kasancen Isra'ila ya aure ya kawo yar kasan yar garin ya aura kuma tana kwana tana ta addu'a Allah ya bata miji ya zo ya aure ta an rage matsala ko ba rage ba an shigan mata da jin daɗi da kwanciyar hankali ko ba shigan mata ba ba aure za a haifi kowa eh eh akai ni ina magana na sa abin da nake faɗa kar ku shigo da jin zafi da menene da menene da menene ku yi ta kowa zai magana yana da abin wanda yake a kaki ثم يقال له اقرا واصعد في درج الجنه وغرفها كرنتا كي سما a cikin darajoji na aljanna wa huwa fi su'udin ma dama yakrahu hadha kana au hazzan kana au tartilan yana karantawa yana samun ɗaukaka daraja kuskure ne da suke cewa da ya karbi bashi sai je aure da ya fara sana'a sai je aure da ya fara mene da mene wannan auren da zai yi din ya warware wata mas'ala ce ya warware wata mas'ala ce in ba samu ba samu ake ake wannan ba fitinan da za ta tashi za ta taso ta fi fitinun da ku kuke cewa kuke kirkiro su kuna karya addini saboda su man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun kabirun fil ardi wa fasadun fil ardi قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي يحيى سليم ابن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم أري في, في المنام أن الناس أنه سمع أبا أمامة يقول ياجي أبو أمامة ينافر سوى أن أخا لكم ولدن أري في المنام أي يا غني أشكي مفركي أن الناس يسلكون في صدء جبل وعر طويل سنة تفيا تكين ساجن دوس إمي وحالة تفيا وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان أكم ببان دوسكما أكوي بشيوي غدابي قرى ماسو سيتي تهتفان ونم guda biyu din suna daga murya suna cewa hal fikum man yakra'u suratul baqara ana ciki waje wahala fi shiga wahala fita wahala sai ga wasu bishiyu suna cikin ku duk wahalan da ake ciki akwai mai karanta suratul baqara a cikin ku hal fikum man yakra'u suratul baqara hal fikum man yakra'u suratul ali imran fa idza qala ar-rajulu na'am in aka samu wanda yace i da nata bi azaqihima hatta ta'allaqu bihima sai su sassauko da rassansu har ya ta'aliyar makale ya kama ya hau fatahduran bihi aljabala su hau da shi kan saman dutse qala abu muhammadin al-azaq al-absar qala hadathana abdullah ibn ja'far al-raqi an ubaydullah ibn amr an zaid ibn an zaid an jabir an abi duha an masruq an abdullah qala قرأ رجل عند عبد الله البقرة ولم يكرر سورة البقرة وجاء عبد الله وآل, وآل عمران فقال يتي قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الجريري عن أبي عطاف عن كعب قال من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليه lokaci ya cika? tsora minti biyu wanda ya haddace ne wanda ya haddace gashi ka ce wanda ya gashi ka ce wanda ya haddace da wanda ya karanta abu ɗaya kafa da ko abu biyu to akwai bambanci kenan ko kuwa in ya zama wanda ya karanta yana da wannan daraja to wanda ya haddace magana jiya kenan da haddacewa da karantawa ne da ya fi kai matuka to shi yasa ka'ida a cikin fassara da ake da hausa da mene da mene ne to shi ke na lokaci ya riga ya ce lahama da nafi mana dai wafi nafi mana fai wata tawalla nafi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum